بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buwa shango fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami a sheik al'allama muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayowar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi daren litinin wanda ya daidai da goma goma daidai ga watan sha'aban yau hijira da shekara 1446 tara ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a wancan mako malam yana mana karatu ko ya mana karatu cikin babu ma ja'a fi al-istisqa bil anwa neman shayan da ruwa da taurari ma'ana roƙon Allah ruwa amma a jingina abin zuwa ga tauraro sai tauraro kaza ya fito ko an tauraro kaza ya bata a dai jingina wannan ibada ta addu'a neman Allah ya shayar da ruwa da kuma wasu nau'i na taurari mun ji irin abin da wani ya faɗa da kuma haɗarin yin haka ɗin cikin hikimar Allah mun je ƙarshen babin har masa'id ɗin sa duka mun karanta yau za mu tashi faɗin malin da yake babu kaulullahi ta'ala a shafin littafi na hamsin da bakwai wannan kuma shi ne darasinmu na 23 a wani littafin insha maliki cewa babu kaulin lahi ta'ala babi da yake magana cikin faɗin Allah ta'ala kaulin lahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سورة البقرة آية من نمبر 365 Allah ta'ala yake cewa daga cikin mutane min din attaba'idiyya wani kaso daga cikin mutane zaka samu man yattakizu min dunillahi andada masu masu rukar wani Allah su masa kishiya ma'ana su riƙi wani Allah wajen yi wa Allah kishiya ɗin shi ne andad andadan jami'i ne na niddu anniddu kuma shi ne a shariku daga cikin mutane akwai wanda suke riƙa wa Allah kishiya a riƙar wa Allah kishiya cikin halittunsa kuma wannan kishiya da suka riƙar wa Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar wannan kishiyar Allah kamar yadda suke kaunar Allah ma'ana mutum iya da wani mai bashi doka ta ci karo da ta Allah ya mai da'a ko iya da wanda zai je karko sa a gurin shi ko iya da wanda duk abin da zai sai an je an duba masa iya son sa irin son da yake wa Allah sai Allah ya ce gaban ayar da malam ne kawo ta ba wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma kaga masu imani suna tsananta soyayya su ne zuwa ga Allah suna tsananta soyayya su ne zuwa ga Allah in ashaddu hubban lillah walau yara allazina zalamu Allah ce da ma dai za ga wannan da suka zalunci kawunan su id yarawna al'azab lokacin da suka hango azaba lokacin da suka azabar wutar jahannam id yarawna al'azaba anna liquwwati lillahi jami'a a lokacin sun tabbatar da dukkan wani karfi iya ga Allah wa anna Allah shadidul azab kuma Allah shine mai tsananin kawo mai tsananin hukuma abin dauka a wannan aya muhallu shahid shine yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar ko irin son da suke wa Allah ya sa ka so wani abu daidai son da kake yi wa Allah to kai wa Allah kishiya ana fahimta ka ƙaunaci wani abu irin ƙaunar da kake yi wa Allah to hakan laifi ne hakan iya iya jefa ka cikin babin shirka tunda an ce su waɗannan da suka riƙar wa Allah kishiya suna son kishiyoyin da suke wa Allah kamar wannan kafin kafin tashbihi ne ana kamanta son da suke wa allolinsu da kuma son da suke wa Allah kaga ba totally ba sa son Allah bane suna son Allah kuma san ma mai yawa amma duk da ka san bai kai su gaci ba domin Allah bayan bayan kaso shi din kai imani da shi kuma sai ka kafircewa dukkan wanda ba shi ba wajen bauta sonka da Allah da ƙaunarka ga Allah ba za ta kubutar da kai ba har sai ka tabbatar da kan cewa babu wanda za ka iya gwama shi da Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimtar wannan ta kamar cin inda Allah ta'ala yake cewa a suna su waɗannan kafirai suna son allolinsu kamar yadda suke son Allah kuma Allah ya ce masu imani suna tsantsanta son su ne zuwa ga Allah shi yasa ƙa'ida ce sai ka hau faɗin Allah da yake cewa wa man ya kafur bi ɗaguti wa yi umin billahi sai ka sama guda biyu na al'imanu billah la ya kafi illa bi kufur bi ɗaguti imaninka da Allah shi kaɗai ba zai ƙetare da kai ba har sai ka tabbatar da ka kafirce dukkan kishiyar Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi mata bara'a ba kai ba ita to shine nan abun kula a wannan aya da malai kawo waɗannan da aka ce musu kafirai aka kore musu imani ake musu barazanar azaba sun aikata wani abu ne da suka yi wa Allah tarayya wajen soyayya suna son Allah amma suna son alloli suna son gumakansu kuma son irin son da suke wa Allah an fahimci wannan wannan shine laifin da Allah ya hakaito a wannan aya ko malam ya haska mana ya fahimtar da mu abin da Allah yake nufi da wannan saboda in zaka so Allah irin sonsa shi kada yake masa yadda shi kaɗai yake a zatinsa shi kaɗai yake a sunayensa da siffofinsa shi kaɗai yake wajen afa'al nasa aikace-aikacensa haka nan soyayyarsa irin ita Allah a ita kaɗai yake wa Allah laisa ka mislihi shay'un iya ko ina ne an bai bisanna maliki cewa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin suratu at-tauba aya mai namba ta 24 Allah ta'ala yake cewa kul ka fada musu dukkan wani musulmi ana calling attention nasa ya zo ga sako daga Allah kowane musulmi ya kaɗe kunnan su yi ji wannan domin Allah cewa yi ka faɗa musu ƙul faɗa musu karanta musu in kana in ɗin sharaɗi ne a sharɗiya ce in kana aba'u har in ya kasance iyayen aba'ukum iyayenku jam'i na abu a gane ku wa abu na uku da ‘ya'yayenku wa ikiwanukun da ‘yan uwanku wa azuwajukun da matayenku wa ashiratukun da danginku wa amwalu likita rabtumuha da dukiyar da kuke ta ƙoƙarin tarawa kuna nema wa tijaratun ta kashau na kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarsa wa masakinu tara zaunaha da irin gidajenku da kuka gina kuka gamsu sun muku kuke zaune cikinsu a habba ilaiku a gane ku wani shi ne mafi'ullin a habba ilaiku in waɗannan abubuwa guda takwas da Allah ya lissafa in sun fi soyuwa a zukatanku in sun fi soyuwa a kuku min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili sun fi soyuwa a zukatansu akan Allah da manzansa da kuma yaƙi ko aiki riris domin ci gaban addinin Allah ana gane biyan tun da kan iyaye su ne asalin mutum ɗan adam iya da asal iya da far iya da ru ƙasa kuma iya da resa a sama asalinsa shi ne mahaifansa kakanninsu ƙasa restansa kuma ‘ya'yansa jikokinsa abin da ya sama kaga nan ga ƙasa su ne iyaye sama ga ‘ya'ya an bayyanta sannan sai gefe da gefe wa ikiwanuku ‘yan uwa ka duba matsayin iyaye da matsayin ‘ya'ya da ko matsayin ‘yan uwa sannan mu azuwa jiku da matayenku na aure kuna kararo matsayin waɗannan agun mutum sannan mu ashiratuku da danginku ‘ya'yan bakwanninka ‘ya'yan kawunanka ‘ya'yan ummominka tunda can an ce ikiwalukum su ne kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya amma nan ashira dangi ‘ya'yan ɗan uwan mahaifinka da ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifiyarka amin jona sannan wa amwalu niktaraftumuha da dukiya da kuke ta faman aiki riri tsakanta wani kasuwa wani aikin gwamnati wani siyasa wani noma wani kaza ka duba matsayin tarin dukiyarka matsayin neman da kake yi matsayin da kake killace kana tattala dukiyarka kana tattaro ta kana mata alamu naka ne karo ne ko tsuma ka duba matsayin wannan araka sannan wata jara ta kashe wani kasada da kasuwancin da kuke gino a kansa kuke jin tsoron karyewarsa ko aikinka da kake jin tsoron rugujewarsa ko wata hanyar ka ta neman abinci da kake jin tsoron bacinta ka duba matsayin wannan hanyar aboka abinda ka dogara da Allah kuma ka yi tawassuli da wajen neman abinci shine amwalu niqtaramtumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu da gidajenku da kuke zaune a cikin mallakin tardaunaha wanda kun gamsu da wannan gidan naku ne yayi muku an fahimta waɗannan abubuwan ka kirgo guda takwas har in ka fi son su akan Allah da manzan Allah da aiki domin ci gaban addinin Allah sai Allah ya ce to fatarabbasu ku je ku jira an fahimta Allah ya ce ku je ku jira ku dakata hatta ya ati Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa shine mutuwa ko Allah ya turo a ruguza ku gaba daya wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ta'ala baya shiryar da mutane fasiqin ana fahimtar wannan kunga anan abin da malik ke so fahimta a wannan ayar ce ba a kwatanta son Allah da son wani ba a kwatanta son manzon Allah da son wani ba a kwatanta son addinin Allah da ci gaba sa kan wani waɗannan abubuwa uku so na musamman ake musu son da kake musu shari'a ta halattar ma ma ka rasa rayuwarka a kansu ka rasa rayuwarka akan son Allah ka rasa rayuwarka a son manzon Allah ka rasa rayuwarka akan son ci gaban addininka in kai wani da kyakkyawan niyya kai shahada ana fahimta to kaga duk dan adam kowaye shi ba shi da abin da yake abubuwa ta kafa duk abin da kake da hidi biyu bayan su amma ba ya dijera da su ko shugaban su ba to sai Allah ya nuna ma matsayin waɗannan to su ma ba su isa ka so sama da Allah ba ba su isa ka so su fiye da son manzon Allah ba ba su isa su ka so su fiye da yadda kake son cigaban addini ka ba yasa duk wanda baya aiki domin cigaban addini sai ya asara ba karamar asara dole ka zama a rayuwarka da damar da Allah ya baka akwai kudirin neman cigaban addinin ka a rayuwarka kasuwa kake aikin gwamnati kake dan siyasa ne kai wane ne kai lebura ne da ko kake waye kai to a cikin duk abin da Allah ya tsara maka sa ajandar a zuciyarka ta kokarin yin aiki domin ci gaban addininka kamar yadda kake kaunar Allah kake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan za ka so ci gaban addininka ta kowace hanya amin jana a kun ga a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce matsayinsa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi ranka matsayi a gunka kun gane hausa rai ranka ranka na jikinka wanda kwaya ɗaya ne in ya fita shikenan to manzon Allah ya fi ranka matsayi a jikinka tunda ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim shi manzon Allah shi ne fi cancanta akan kowane mumini akan rayuwarsa sai ka ji son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kare masa matsayinsa da darajarsa za ka ɗau wannan a ranka ka ɗauka ranka ba komai bane akan wannan to shine imanin gaji ga wata rana Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina son ka fide da nake son dukiyata sai ce Umar da sauran ka har yanzu imanin ka bai ci gaba sai ce Umar ina son ka fiye da manzalaka ina son ka fiye da yadda nake son ƴaƴana da da dukiyata yace imanin kare yanzu bai shiga ba yace manzo Allah ina son ka fide yadda nake son dukiyata ƴaƴana mahaifana kai har rayuwata ma na fi son ka akan rayuwata sai manzo nake ce al'ana ya Umar al'ana ya Umar sai a yanzu imanin ka ya cika sai a yanzu imanin ka ya cika Umar ana fahimtar wannan saboda ka sai ka gane wani irin so kake wa Allah ya dan uwa ya yar uwa wani irin so kake wa manzon Allah wani irin so kake domin ci gaban addininka a har kullum kada mu rena dukkan wata dama da Allah ya ba ana so ka kai wani shekaru a rayi ka waiga baya ka ga wani abu da kai don Allah domin ci gaban addininka wannan iya faranta wa mai imani rai kuma inda za ku gane wannan wani ta gomashin irin wannan manzan Allah sai da ya albishir ga masu irin wannan ya ce duk wanda ya faɗi ya mutu dukkan wata hada-hadarsa da harkokinsa duk sun tsaya abubuwa guda uku ne kada ba za su tsaya manzan Allah ke cewa a sadakatu jariya kaga tana cikin wani legacy da za ka yi domin ka bar wa kanka alkhairi a bayan rayuwarsa ana ganewa a ilmun yuntafa bihi wani ilimi da kabari za a amfani da shi ko ga mutu sannan kuma da wani salih ne da ulak da ɗana ƙwarai da ka tarbiyyantar da shi wanda zai dinga maka addu'a bayan ka mutu waɗannan su ne ayyukan da ba sa tsayawa ko ka mutu a yanzu shekarar ka kaza kaza kaza ka haura rabi ka tafi ka fara gangarawa kuma Allah ya kore ma Allah ya ma rufin asiri to me ka gina domin ci gaban addini wani gidajen ka shagunan ka motocin ka duk ba naka bane kana mutuwa ba naka bane me kai wanda ko ka mutu shi baya cikin gado ba za a gaje shi ba haka za a bar shi ci gaba da tafiya kamar masallaci wanda ake bukata ko renovation na wata islamiyya da ake karanta alkur'ani ko taimakon marayu ko ɗaukar nauyin wa'an su tafiya karatun addini kada ka rena matsayin da Allah ya baka sai ka kama abin da za ka iya yi kuma ka dogara ga Allah ka ci wannan iya da rana kuma alfarmaci kuma alamar cikawa mai kinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai nuna mana wannan lokacin da ya hijira daga garin maka ya koma madina bai ce ina ne ta gina ba ina zan dasa ɗakina sai da ya fara gina masallaci masallacinsa shi ne farkon aikin da mazan Allah yi bayan an kammala an yi ɗakin Allah an yi ibada sannan kuma aiki da ina ne masauki na za zaune wannan ya ishe mai zama ishara gare da iyalansa bai da ba amma ya yi jaje su kwana a gidan mutane gunda ba gidansu ba ne sai su kwatar su kwana a wasu gurabe amma shi me hadafinsu a gina wa Allah ɗaki ko da wannan ya tsira shi kenan an ci riba kaga anan zai nuna ma cewa gina wannan ɗin ya fi ka gina gidan shigar da muhimmanci ana gane karatu ka gina wa Allah ɗaki ka gina gunda za a karanta littafin Allah ka gina gunda za a shiga aiwa Allah bauta da ikilasi ya fi ka gina gida ka shiga amma yanzu nan tunda manzon Allah abin da ya ayyaka ciki na ya nuna mana muhimmancin gina masallaci a gunsa ya fi muhimmancin gina gidansa a gunsa kuma wani abin sha'awa manzon Allah da kansa ya shiga ke aikin da shi filin masallacinsa ne yanzu da har yanzu shi ne asali expanding da ake yi masa sai aka ci a yi filin wasu marayu ne manzala ce da tun da filin marayu ne ku zo a yi gidauniya a siya ba su su aka yi gidauniya ya ɗauko gudunmawa mai tsoka a aljihunsa ya aji sabai suka tara kuɗin da aka biya marayun wannan filin sannan manzan Allah da kansa da matsayinsa da alfarmarsa ake tono ake haƙa ake gina da shi har haka gina masallaci kaga wannan duka fitila yake haska ma a rayuwarka kawai ga baya me ka gina wa kanka me kai domin ci gaban addininka me ka gina me ka ajiye da ko ka mutu ko ka mutu wannan za a dinga ganin sa a rayuwar kaduwa wannan kalubale ne wanda yake kan kowa wanda suka yi su ƙara lokaci bai kware ba wanda ba su yi ba su ɗiɗa marar niyya karkace sai kayan kudin gina masallaci ba ko wani abu za ka ɗauka wanda kake ganin ba shi da wani nauyi to an kai da ikilasi ne mai nauyi a kuma Allah Allah ta Allah ya samu gadi malik ya cewa wannan aya tana cikin surtu tauba aya mai namba ta goma ka ta 24 an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas bin malik Allah ta'ala ya kare da da Anas ya hada mu da mu da shi gidan aljanna firdaus yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku bai cika ko ɗayan ku bashi da imani hatta akuna ahabba ilayhi min walid min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in manzala ce ɗayan ku bai ba shi da imani manzala ya kore imani hatta hatta da haya har sai ɗan adam ya kai wannan matsayin an gane ku in dai kana bayan wannan matsayin to manzala ya kore imani a cikin da imanin ka na ne bai kai ma a ɗora ya suke ba sharɗin shi ne har manzan Allah sai ya zamto a habba ilaihi ya fi soyuwa a zuciyarka min walidihi daga ɗanka wa walidihi da mahaifinka wannan su ajma'in da mutanen duniya gabaɗinsu to sai ka fi jin son manzan Allah akan son ɗa da iyaye da sauran mutanen duniya duka to sai haka ya samu gurbin zama a zuciyarka sannan ka cika mai imani an fahimci wannan hadisin akara jawo ma'ana bukari wa musulmi ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري da muslim wani hadisin na Anas ne kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman salasun wa an sabuwa guda man kunna fihi duk wanda ya kasance cikin ɗaya daga uku ko Allah ya taimake ya cimula ce ukun yake aiki da su to waje da bihinna ya samu dalilin wannan ayyuka ukun nan halawatul iman zaki imani imani ɗanɗano gare shi a gane ko ya samu ɗanɗanon zaki imani wanda Allah ya taimake shi kan abubuwan nan guda na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sabahu na farko sai ka ji Allah da manzonsa sun fi soyuwa a gare ka akan duk abin da ba su ba ne mai masu yawa kuma duk abin da ba Allah da manzonsa ba to a bayan son da kake wa Allah da manzonsa yake wannan matakin farko kenan sai ka ji haka sannan zaka fara samun ɗanɗanon zaƙin imani wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah abu na biyu shine ka so wani mutum amma ba dalilin da ya sa kake so sai Allah kana mai so dan Allah ba son wani abu ba ba son da kake tunanin zai haifar ma da wani abu ba kana son sa dan mutum ne mai imani dan mutum ne mai addini dan mutum ne mai gaskiya dan mutum ne mai mutunta kansa dan mutum ne mai kaza mai kaza na alkai kaji kana ƙaunarsa dan wannan to wannan shine alama ta biyu da za ka samu ɗanɗanen imani a zuciyarka an fahimci wannan son mutumin kirki alkhairi wannan kuma ya faru ko da a ƙisar asiya matar fir'au da ta ji tana son annabi musa iya jinjiri hatta cewa mijinta fir'auna la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidha walada kar ka kace shi da yayi nira kace shi tunda da namiji ne kuma an haife shi a lokacin da ya baza security a dinga gano inda aka haife ai maza na kai shi to kar ka kace shi ta fada wa fir'auna kar ka kace shi asa an yanfa'ana aw nattakhidha walada akwai yiwuwar sai amfani ko murge ya zama da to wannan magana da ta faɗa ta alkhairi kan annabi Musa sai Allah ya sanya mata imani da gidansa an fahimta ta so abin da Allah yake so sai Allah ya mata ta goma shi alkhairi ko a yau ko a yanzu kaji kana kaunar abin da Allah yake so to Allah sai ya so ka yasa duk halittun Allah ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji kana kaunar manzan Allah kana ta mai salati to kuma kai kullum kana matsa kusa da Allah ne kana matsa kusa da Allah ai ko a yanayin mu na yanzu ko a yanzu zamantakewar mu ko za a tambaye ka wani abu ka bayar ai an san ta inda ake shigo ma ko ba haka bane idan kana da wata G7 an san G7 ko kana da wata amarya wanda ba ta wata uku da zuwan nan ba haka an ga sosai kara ji a hankalinka iyakanta to ko da wani ɗan uwanka ko ƴar uwarka za a tambaye ka wani ba sai a shigo ta gunta domin an san kana ƙaunar ta yi ana fahimta to a kwatanta kai ma za ka yi wani abun don ƙaunar wanda kake ƙauna ba don ma kayi niyya ba wani lokaci son da kake yawa ne da wance in ya sa ka yi wani abu don son su ɗin to kuma ya za a kwatanta son da Allah yake wa manzan Allah kuma ka yi wani abu don manzan Allah kuma Allah ya kyale ka ai ba zai kyale ka ba an fahimci wannan son mutumin kirki son mutumin kirki to ƙara kusanci ne zuwa ga Allah yasa kuma ƙin mutumin kirki kuma ƙara nisa ne ga Allah yasa hadisul qudsi manzan Allah ya tabbatar da kan cewa Allah ta'ala na cewa man adali waliyan faqad azanta bil haqq duk wanda yake gaba da mutumin kwarai mutumi na inji Allah bawan Allah salihi ka ɗauka rantsana ka ɗora masa don wani abu na rayuwa ka ji ba ka san kana mai mummunan fata to manzon Allah ya ce Allah ya ce ya shirya iya jiran ka za ku yaki da kai da Allah akan kaki abin da Allah yake so an fahimta nan saboda ka mu gane kan cewa so dan Allah ka kaunaci abin da Allah yake kauna alkhairi ne haka nan ka ƙi abin da Allah baya so shi ma alkhairi ne ka so abin da Allah baya so kuma shiri ne musiba ce an bai janna to manzo Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya haɗa su ya same su a rayuwarsa to zai samu ɗanɗanon imani na farko dai ya zamto a a na farko ya zamto an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sabu da Allah da manzo sun suka fi soyuwa a gonka fiye da duk abin da ba su ba na biyu ka so mutum ba dalilin da ya sa kake kaunarsa sai Allah kawai ba don wani abu na duniya ba wa an yakraha na uku shine mutum ya dinga kyama a zuciyarsa an ya kude fi kuf ya koma kafirci ko ya koma saban Allah da ya tuba a kansa iz an qazahu Allah min lokacin da Allah ya kubutar da shi daga wannan saban Allah ko wannan kafirci duk wanda ya tuba daga sabo to Allah Allah ya kubutar da shi Allah ya tsiratar da shi duk wanda ya tuba daga kafirci ya musulunta Allah ya kubutar da shi daga wannan musiba to da ka sabi Allah da ka yi ba daidai ba sai Allah ta'ala ya ma arzikin tuba ya kubutar da kai daga wannan bala'in zunubin to kana ji a zuciyarka ka kyamace ka koma wancan zunubin da kai a baya ka tuba kama ya karahu an yi kuzafa finna kamar yadda kake kyamar je baka wuta an fahimci wannan a misali a ce da ya ɗan yi shaye-shayensa wala ƙaddar Allah da ya ɗan shayi abin mayensa ya ɗan yi kaza kaza kaza kuma da ƙarshe Allah ya taimake shi ya tuba ya daina dukkan wani abu da ya haramta da ya aikata yanzu ya daina to ka ji a kanka koma abin da ka baro a bayan nan ka tuba a kansa ka ji ƙwara ma a je baka wuta ba to sai ka ji wannan a zuciyarka sanin imanin ka cika saɓon da kai ka tuba a kansa kana ƙyamarsa kamar da kai ƙyamar ka zama a wuta ba ka son sa duk hanyar da za ta kai ka gare shi ma ka yanke ta yasa dama ka ce tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuban da ba komawa tuban da kayan ke kayan ke kayan ke shikenan ba kai ba komawa kan wani zunubi to irin wannan ake bukata ga dukkan mu musulmai masu imani to mu duba yanzu yaya son Allah da manzonsa suke a gobe yaya ko muke soyayya a junanmu don me kake kaunata don me nake kauna waɗanda suke wannan don Allah don addinin Allah kaɗan ne a cikin gaba ta inda za ka gane yanzu ta inda za a gane kuma ba a kanka ba ko kan wani ɗan uwanka haka ana tare dai ana zama dai gashi nan dai idan Allah ya kawo ɗaukakarsa ko wani abu na duniya ga wani to ko ɗin abokansa ‘yan dewan sai a nemi shiga tsakanin ku da shi ana yi ku ba yi wallahi in ba ku dage ba sai an raba ku da shi sababbin abokai fil wanda da can ba sosai ba ba su da alaƙa da shi amma yanzu duniyar da ta zo hannunsa an zo an bai mai shi gaba ne kuma shi kenan ku ɗin in kun koma gefe a ce kun yi girman kai in kun matso kusa a ce kun matsa an fahimci wannan dama shi ne illar aboki da mai kuɗi ko mai sarauta in ka ja baya don ka kare mutuncin ka sai a ce girma kai gare ka a ji wani ma ko gaisuwa ba ya zuwa kuma in ka je din nan ma zai baka fita ba ne Allah fahimtar wannan saboda ka irin wannan shi so dan Allah to ya kori komai dama a harkar Allah muka haɗu da kai ba don kuɗin ka ba da mulkin ka ba in Allah ya kawo ta falalar duniya daga baya wani wani abu ne daga Allah yi amma asalin son dan Allah shi kenan to wannan ya yi karanci ya za cikin mutane soyayya dan Allah ta yi karanci duk wanda ake kaunar to za ga a galabiya da akwai dan wani abu da yasa ake kaunar sa kuma abun a galabiya an fa alakanta shi da duniya Allah ya ba mu ikon yin soyayya dan Allah maliki cewa a wa fi riwayatin aw tarwaya la ya jidu ahadu la ya jidu ahadun halawatul iman dayan ku bai samun dandanon imani hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sai ya zamanto bai san mutum sai dalilin da yasa yake son su sore dan Allah kawai la yuhibbuhu baya kaunarsa illa lillah sai dan girman Allah ila akhirih zuwa ƙarshen hadisi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da su ƙara yake cewa man a habbalillah duk wanda ya yi soyayya don Allah ka so wani don Allah don addinin musulunci wa abu fila kuma ya yi fishi da wani don yaƙi Allah ko don yasa da Allah yi ne wa abu lillah ko wa abu fila ka ƙi shi ka ƙyamace shi amma don ya ƙyamace Allah ko don ya ƙyamace addinin Allah ana gane ku? wa'aɓa lilla wa'aɓa kuma ka bayar don Allah wa wala filla ka jibinci al'amarin wani don Allah ko cikin al'amarin Allah wa'ada filla kai gaba da wani kai baran-baran da shi a cikin sha'anin Allah don ya ƙi sha'anin Allah da addini kai makace ba kai mai shi to fa ina ma tunalu walayatullahi bi zalika to duk wanda ya wannan tabbas hakika zai samu jibintar Allah cikin al'amarinsa Allah zai zama to shine majibincin al'amarinka inda kai so dan Allah ka kyamaci wani dan Allah ka bayar dan Allah ka jibinci al'amuran rayuwar wani dan Allah kai gaba da wani a cikin sha'anin Allah to manzon Allah ya ce kai kam irin wannan tunalu walayatullahi bidalika zaka samu jibintar al'amarin Allah cikin wannan al'amari da ka aikata walan yajidu abdun da'amal iman bawa bai samun ɗanɗanin imani wa in kusirat salatu wa sawmuhu ko da sallarsa ta yawaita azuminsa ya yawaita hatta ya kula kabalik har sai ya zama kamar haka sai ya so dan Allah sai ya ki dan Allah sai ya jibinta dan Allah sai ya bayar dan Allah sannan zai zama mai ɗanɗami imani amma yawan sallah da yawan azumi ba su kai ka wannan matsayi sai ka gwama da so don Allah da ƙi don Allah da bayarwa don Allah da jibintar al'amari don Allah. Wa ƙadi sarat amatu mu'akatin nasi ala amri duniya, sai maliki cewa yanzu nan al'amara na abotaka a duniya na rayuwar mutane to a galabiya don al'amarin duniya ke yi. Mafi yawanci mafi yawancin abota da ƙawance yanzu an gina su ne kan al'amuran duniya ba don Allah ba wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'a irin so dan duniya ba dan Allah ba baya haifarwa da ma'abotansa komai abun Allah rawahu ibnu jarir wannan hadisi ya cikin littafin ibnu jarir shi yasa kaga abotan nan abace mai muhimmanci ba addinin musulunci yasa manzon Allah ke cewa fali yanzur ahadukum man yuqalli da yanku ya duba cikin mutane waye zai zama abokinsa domin abota tana da tasiri kuma ya ce addinu kai almaru ala dini khalili shi mutum iya kan addinin da abokinsa yake ana fahimta yasa qur'ani yake cewa al-aqillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ila al-muttaqin abokai da suka yi abota a duniya Allah ya ce za su tashi a ranar alkiyama suna gaba da junansu illa al-muttaqin sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah in dai aboki kai dan Allah dan gaskiya dan ci gaban addini da rayuwa to wannan abotar har alahira za ta tasiri amma in abota ce dan wani al'amarin duniya aka gina ta akan wannan ba dan Allah ba to alahira sai kun yi baran-baran da gaba da kai da wannan mutum al-aqillau yawma izin abokan juna a wannan yini na alkiyama ba'dhum li ba'din adu sashin su da shahin su suna gaba illal muttaqin sai wanda suka yi abota don girman Allah don tsoron Allah Allah ya ba mu yin abota don Allah malik ya cewa a wa zalika la yujdi ala alihi shay'a rawahu ibnu jarir wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fi kaulihi cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa wa taqatta'at bihimul asbab farkon ayar shine istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'a bihim al'asba Allah ya ce duk wata dangantaka ta yanke musu a lahira in sun ga azabar Allah to duk wani abu da aka gina rayuwar duniya akan sa ba dan Allah ba ya yanke to dan abbasu sai ce al'asbab din da aka ce taqatta'a bihim al'asbab shine al-mawadda shine soyayya dukkan wata soyayya da aka yi ta ba don Allah ba ana zuwa lahira ta yanki ba wani tasiri da za ta yi ba wani amfani da za ta yi yasa duk wanda za ku kulla alaka da shi a duniya to kai ka tsarkake zuciyar ku idan Allah ka tsabtace zuciyar ka kai ikilasin neman yardar Allah cikin wannan mu'amala to sai abin yi amfani ka a duniya da lahira amma kar ka mai da abota ko kawance ko wani med med da sauransu kawai gharar na duniya ka manufa ta duniya to wannan hasara ce ba gangarwa ba Allah ya tsala ya kiyashe ku fihi masail ayatul baqara tafsiru ayatul baqara mun ji fassarar waccan aya ta suratul baqara ko wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka billah tafsiru ayatul baraa ita ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum zuwa ƙarshe as-salisa na uku wujubu taqdimu muhabbati muhabbatihi sallallahu alaihi wasallam alal nafsi wal ahli wal mal malici wajibi ne ka gabatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kanka da dukiyarka da iyalanka wajibi ne wannan ka gabatar da manzon Allah akan rayuwarka da iyalanka da dukiyarka arabi'a na hudu anna nafiyul iman la yadullu ala al-khuruj min al-islam da manzon ce la yu'minu ahadukum din kore imani da aka yi masa to hakan baya nuna cewa ya fita daga musulunci a iya nan musulunci sai da iya da raunin imani imanin sa mai rauni ne amma bai fita daga da'irar musulunci ba an gane alhamisa na biyar annal imani halawa imani iya da ɗanɗanon zaki shine halawa daga nan ma ka samu alewa ko ka san bahaushe ya aro kalmomin larabci da yawa ya sassu a yaransa ya aro da yawa ya sa ka duba duk wata kalma mai al larabci ce duk wata kalma a hausa inda da al a jikinta da larabci ne an gane kamar ka ce aljihu asalinsa aljaibu ne aljaibu aljaibu aljihu sai ba hausa ce aljihu in ka ɗauko allo allahu ne da larabci sai ba hausa ce allo in ka ɗauko alƙalami alkalam ne sai mai da shi alkalami an fahimta in ka ɗauko a na yawwa in ka ɗauko albasa albas shi ne sunanta duk wata kalma da ne mai alif dala to an ka bibiye alkali yawa alkadi sosai kuwa alkali alkadi hakimi alhakim an gane ko duk da sauransu daga suna ya sa ta hausa akwai larabci aron larabci da yawa a cikinta na'am? ta wannan shi ne saboda haka kaga halawa ma halawa ma larabci ne ɗanɗano mai zaƙi ne halawa ya ka ce alewa Allah ya samu dace sai ma ke cewa abu na biyar ne ko na hudu ko wadda biyar ke annal imanin halawa imani iya da ɗanɗanon zaƙi ƙadi ya ji duhal insan mutum iya samun wannan ɗanɗanon zaƙin imanin wa ƙadi la ya ji duha akwai kuma wanda ba ya samun wannan ɗanɗanon asadi sani shida a amalul kalbi arba ko a amalul kalbi al'arba ayyukan zuciya dai abubuwa ne guda hudu allati la tanalu wilayatul lahi illa biha ba za ka samu jibintar al'amarin Allah ba sai da wannan ayyuka guda hudu na zuciya. An fahimta? Wala ya ji ahadun ɗa'amal imani illa biya, kuma ɗayanku ba zai samu ɗanɗanon zaƙin imani ba sai da su. Wa'ancan dai an yi hibba lillah, wa abghada lillah, wa aɗa lillah, wa wala lillah. Sai ka samu wannan hudun sannan ka samu ɗanɗanon imani kuma Allah zai jibinci al'amarin ka. ka so don Allah ka ƙi don Allah ka bayar in bayarwa za ka yi don Allah sannan ka jibinci al'amarin wani don Allah wannan hudun su ne a amalul kalbi la tanalu wilayatul lahi labiya ba za ka samu jibintar al'amarin Allah ba sai da waɗannan abubuwa guda hudu an fahimta as-sabi'a na bakwai fahamu sahabi lil waqi'a an ammatul mu'akhati al'amri duniya yanda sahabi ya fahimci al'amarin da yake gudana alwaqi'a shine abin da yake gudana yanzu to sahabi tun a wancan lokacin ya fahimci cewa a galabiya mafi yawancin abotar da ake a yanzu dan al'amarin duniya ake ta ammatul mu'akha al'amri duniya mafi yawan abotar yau a wancan lokacin ba sai kara ɗaruruwa to ya fahimci cewa yin ta dan duniya ya fi yawa to bana tana yanzu ko Allahumma sallim na tara ko kuma na takwas ko as-samina tafsiru wa taqatta'at bihim al-asbab mun ji fassara wannan wannan gaba ta wannan aya wa taqatta'at ya yanke bihim gare su al-asbab shine Abdullahi dan Abbas ya fassara da al-mawadda dukkan wata soyayya da aka gina ta dan duniya to alahira ta yake ba da tasiri at-tasi'a na tara anna minal mushrikin man yuhibbu Allah hubban shadida zaka iya samu daga cikin mushrikai amma akwai masu son Allah so mai yawa mai tsanani hidai wannan son ba zai amfane su taya ba zai amfane su domin sun gwama son Allah da son wani ne wa minan nasi man yattakilu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sun so Allah ta inda son Allah ba zai amfane su ba sun gwama son Allah da son wani ko sun yi wa wani irin son da ake yi wa Allah shi kuma Allah bi san kishiya an gane ko yasa ya ce laisa ka misil hishe ba wani abu da za ka gwamace da Allah bai isa ba babu shi shi kadai yake din nan wahada wula sharika da shi kadai yake shi kadai yake zatinsa sunayensa da siffofinsa ayyukansa iradarsa mashi'arsa duk nasa daban yake baka haɗa da kowa in ka gwama wa Allah ka gwama abin da Allah ke yi wa Allah shi kaɗai da wato kalan mushriki kamar yanzu addu'a duk wanda ya daga hannu yake roƙuwa yake roƙa Allah to in ka je ka tsaya kake roƙon wani irin yanda ake roƙon Allah to ka gwama Allah da shi kai shirka yanda ake son Allah so ne na musamman in ka ji kana son wani irin yanda kake son Allah to ka zama mushriki an bai jannan shi yasa Allah ta'ala bai yadda a haɗa shi a kwatanta shi da halittarsa ba a kan wani al'amari da yake baki kansa da shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya kiraye annabi Musa alaihi salam falamma ataha nudiya ya Musa lokacin da yake wajen wata bishiya Allah ce sai muka kiraye shi sai Allah ce muka ce ya Musa inni ana rabbuka fakla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa suratu taha ana ganewa Abdullahi dan amfasa yake cewa manzo Allah yake faɗa musu annabi musa yake cewa ba ta kofar da bai ji wani kira ga cikinsa ya ji kiran ta sama da shi ya ji kiran ta kofar idonsa ta hancinsa ta kunnansa ta bakinsa ta ƙarƙashin faracinansa har ƙarƙashin tafin ƙafasa ya ji kiran domin kira ne na Allah ya sha bambam da kiran mutum an bai zalla ya sha bambam ya sa duk aikin Allah nasa ne yasa in yayi abu sai ce sun Allah allati atqana kullu shay wannan fa aikin Allah ne wanda Allah ƙwararre ne aikin sa ba wanda ya sai irin nasa misali in ka dau harkar shuka da muke yi Allah ya faɗo ta ayar cikin suratul waqi'a wanda ya kamata manoma a ji ayin sa akan wannan aya da yake cewa afara'aytum ma taharufun ku bar labarin abin da kuke nomawa a antum ta zuwa unau amna hannu zari'au ku ne kuke fito da abin kuke tsoro da shi daga ƙasa ya fito ko mu ne muke yi jala kai ne za ka je ka share gona ka zuba taki ka yi huda a jira ruwa ya zo ka je ka kabutu ka shuka ka rube ka tafi lokacin da tsiron yake riɓewa a ƙasa Allah yake fito da shi kana ina ko shi ma za ka je ka zuba wani abu sanin ya fito wani abu kuma a iko da ƙwarewa irin ta Allah shi wannan shuka da za ka je ka tona rami ka sa ka binna takawa ba za a yi ba haka ne in an shuka shi a ce a taka da ƙarfi ma a daddabe da ƙarfi amma ka kula me zai fito tsoro ne na ciyawa zai bankaɗo wannan ƙasar ya mutu wani lokacin maza ga burbushin takun shukar shukar ta fasa shi ta fito amma wannan tsoron kaza sai ta zarihi da bakinta alisa kuna gani a hankalce tsoron da za ka kama shi ka murje shi ya baka ruwa a hannu zai iya bankaɗo ƙasa ya fito to yake mutuwa Allah kawai magana ke Allah ne yake shi ne ce a antum tazru'una wa amna anusari idan kun shuka ku ne kuke bankado da wannan shukar ta ku kasa ta fito ko mu ne muke yi Allah kai kake yi ba wanda ya sai wannan yasa ce launa shawala ta Allah hutaman an mun so sai amfanin ya fito sai musa ya kone duka bazalcin tafakkahun ku zamta kuna ta buga hannu asara ta zo bayan da zaku yasa duk wanda yake mugunta dan Allah ya bashi wata dama Allah ne gyari shi dan ka samu dama ta dukiya ko ta mulki ka zama mugu a cikin al'umma wallahi Allah ne gyare ka ai ga ashabul kafira wannan ashabu ashabu wannan wannan mutanen gona wanda suke cewa mu yi sammako da sassafe mu je da babansu mutum ne mai kyauta mai sadaka suratul kalam ta zo da labarin an gane ko a suka ce ni sammako gonan mutum da baba ya mutu mu je mu sare ta da sassafa ba wanda ma ya gani mu tattaro kayan mu kawo gida ana ganewa fatanado musbihin ani gudu ala harthikum in kuntum sarimin fandalaku wa hum yatakafatun suka suka fito ma suna koyewa kar aji su su gaggauta zuwa gonar su sare amfanin su kawo gida domin babansu diran zai girbi ana zuwa ana cika gona idan gaba da sadaka su kuma ba su da baban ya mutu suka ce sun ba wanda ba wani miskini Allah ya dako lan na hal yawma alaikum miskin ba wani miskini zai shiga gonan nan wa gadau ala hardin qadirin suka wayi gari da wannan zuciyar da wannan shirin wanda ba su cimma shi ba in ba Allah ya bane cimma musu suna zuwa gonar kafin su ji Allah ya tura iska ta kone gonar gaba da amfanin ya kai za a girbe za a ebo za a kimshe domin mummunan ƙudiri sai Allah ya kone gona gaba da akwai wanda zai ce don me bau to kai ma ka yi ta tara amfaninka in Allah ya so sai ya sa amfani ya ki tsada akwai za ka sa yi tsadar a ka sa mamanin za ka yi ka yi ta tarawa wallahi kar ma ka ki tarawa akwai wani malami Allah ya saka mai da alkai lokacin da aka ce ana ta zuwa a ci bashin banki ana ta zuwa wani ma har gidansa gidansa yake siyarwa za a sai masara da shinkafa a koyi yace kar ma ku dina ku ta tara to yanzu bai labarin yake a to mu da dadi a goma a to sai ku da dadi akwai wani wanda ake faɗa min shekaran jijiya wani ke faɗa min cewa ya sai amfanin da a yanzu da wata matsuwa ta sa ya fito da shi sai da ya asara ya faɗi sama da miliyan 80 wata biyu uku ya siya su amma yanzu nan da ya fito a kowane buhu 600 sai da ya faɗi kuɗi wajen miliyan 20 kuma ya sai tirololi yawa ya jakoyi to kaga wannan gwamnati ta yi hila ta ce a sun yi arki farashi ba gwamnati ba ce allah ne kawai yasa in kana so ka gane Allah mai iko ne ka dinga duba da wannan ka dinka duba irin wannan sai ka ƙara samun nutsuwa kai da Allah ka kawo ba wanda isa yi abin da Allah ya so ya hana abin da Allah ya so ba wanda isa ko ba wanda isa sa Allah ya yi abin da ya so ba wanda isa an fahimci wannan wannan shine tauhidi kuma shine imani kuma shine yaqini ka sakankance tsakaninka da Allah ba mai shiga in kaga abu bai faru ba Allah dai bai so shi ba in kuma Allah ya so abu ya faru ba wanda isi hana an fahimci wannan malik ya cewa a amalul qalbi ko al'arba'a mun faɗi wancan sahabi ya fahimci cewa mu'aka ala amri duniya wata qat'an bihim al-asba min wannan anna min al-mushrikina man yuhibbu Allah hubban jam shahid shadida mun faɗi wannan al-ashira na goma al-wa'id al-wa'id nan ko na azaba shine wa'id narkon azaba alaman kana as-samaniyatu ahabba ilayhi min dini wadancan abubuwa guda takwas da suratul tauba ta bamu labari wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakinu taradawnaha an samu takwas in ɗaya daga cikin su ya fi soyuwa a zuciyarka akan Allah da manzo ya ce fatarabbasu kuɗin jira ku ga abin da Allah zai to shi ne malam yake cewa duk wanda wancan takwas ɗin abubuwa takwas wancan da aka lissafo a habba ilaihi min dinihi sun fi soyuwa a kan gunsa a kan addininsa to yi jira alwa'ida kansa fatarabbasu yi ne fatarabbasu alwa'ida ku saurari kamu daga Allah ko ku saurari ukuba daga Allah an bayyanta alhadiya ashar na goma sha ɗaya an na manittakaza nittan duk wanda ya riƙi kishiya wa Allah to sawi muhabbatuhu muhabbatin lafahosh shirk al'akbar duk wanda ya riƙa wa Allah kishiya kuma yake son wannan kishiyar irin yadda yake son Allah ya haɗa ya gwama soyayyar Allah da abin da yawa Allah kishiya soyayyar su ɗaya to mali ce ya yi shirka shirkar ma babba da za ta fada daga musulunci ya sa malamai suna fada akwai shirkul muhabba akwai shirka ta so ka so abu irin son da kake yau Allah ko fiye da yadda kake son Allah to ka yi shirka kamar musulunci an bai fi nan ina ganin mun zo karshen wannan babin kuma mun zo karshen darasin mu ne yau insha Allah za mu samu matsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tutuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kuminta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kuminta sai dai akwai damar tambaya duk wanda ya ji an faɗi wani abu bai gane ba zai iya yin tambaya in Allah ta'ala ya kaddara mu fahimta zai ba shi amsa Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce kuma Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lafiya Allah ka warkar da majinyatan Allah ka cika mamatan Allah ka warkar da majinyatan mu Allah ka cika mamatan Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da yafi karfin mu ya Allah kai mana maganin sa Allah ta'ala muna roƙonka ka hada mu da alkhairanka marasa iyaka duk abin da zama fitina da shari gare mu Allah ka toshe mu da shi Allah ta'ala ka haɗa mu da alkhairi ka raba mu da shari Allah ta'ala mana roƙonka ka zauna da mu lafiya ƙasashen mu na musulmai jihohin mu na musulunci da garuruwan mu na musulmai Allah ka ba mu zaman lafiya duk abin da zai tayar mana da hankali ya Allah ta'ala ka kawar mana da shi Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya da tsayuwa akan addini Allah ka ba mu ikon yin soyayya dan kai a junanmu Allah ka samu kawanaci junanmu don kai don girman ka ya Allah Allah ta'ala ga Ramadan a gabanmu ya Allah ya Allah ka kai mu wannan wata da imani Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allah ta'ala dukkan abin da zai zama matsala wajen rashin ibada gare ka a Ramadan ya Allah ka kautar mana da shi ya Allah ya Allah ka ba wa kowane musulmi nutsuwa ya Allah ka wadata kowane musulmi ya Allah ta'ala mana roƙonka ka wadata muka ba mu alkhairi ka raba mana dukkan abin da zai shiri gare mu muna ƙara addu'a ga malam umar ta ɗaya gare mu ɗaya wajensa allah ta'ala ya ba ta lafiya allah ta'ala ya kare ta da lafiya da abin da yake damunta na larura ta rayuwa allah ta'ala ya yi mata da sauran majinyatanmu gaba ɗaya muna ƙara addu'a ga yan midiyar allah ta'ala ya musu albarka allah ta'ala ya ƙara musu hazaka allah ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa yadda suke wannan aiki don kai allah allah ya karɓa mana da su yadda suke yaɗa wannan da'awar da lokacinsu da dukiyarsu da da da da damuwarsu duka suke domin a cicciba addinin ka ya Allah ka yada ladan mu gaba daya Allah ka hada mu da su cikin ladan Allah muna roƙon ka duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka bi da kowa gida lafiya wanda ya asasa masallacin Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ka bashi dukkan irin abin da kake bawa da suka gina masallaci dan kai Allah ka masa takwici da aljanna ya Allah ya Allah ka ji kan mahaifansa da namu ya Allah ta'ala ka shirya zuriyarsa da tamu ya Allah ta ka kara musu buɗi wajen neman sa da namu ya Allah ka tsare daga dukkan shari ya Allah ta ka tsare mu gaba daya mata masu neman haihuwa a wajen ka ya Allah ka ba su masu neman aure ya Allah ka ba su masu neman jari ya Allah ka ba su masu neman aure wanda za su yi ƙari a na ji ana amin kasa kasa ko za su jure yawa masu kokarin yi da gaske Allah ka ba su Allah ka taimake mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum